بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta laraba a yau muna 21 ga watan ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da a 12 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha uku a cikin karatun littafin aqidatu tauhidi wa bayanu ma yudaduha aw yunqisuha min ash-shirk al-akbar aw al-asghar wa at-ta'dil wal bid'i wa ghayr dhalik na babban malami fadilatu Sheikh Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan Allah ta'ala ya mishi rahama a wannan masallaci mai albarka Masjidul Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar Lauda Quarters a nan cikin garin Bauchi darasinmu na satin da ya wuce muna cikin albabul awwal har yanzu kuma mun kai ƙarshen alfaslul thalith yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon alfaslul rabi' malam yace alfaslul rabi' fi bayani manhajil qur'ani fi ithbati wujudil khaliqi wa wahdi wa wahdaniyatihi wannan fasalin zai mana bayani akan tsarin da alkur'ani yake bi manhajin da alkur'ani yake bi wajen tabbatar da cewa akwai Allah mahalicci da kuma kaɗaitakar Allah wajen halitta domin in ban manta ba har yanzu muna bayani ne akan tauhidin rububiyya tauhidin rububiyya kuma kamar yadda muka ji a farko shine tabbatar ma da Allah wato kaɗaitakansa a babin ayyukan da shi yake yi bayi halitta azultawa talautawa kashewa rayarwa da juya al'amuran bayi da duniya baki ɗaya ka tabbatar ma Allah wannan ka miƙa ma Allah haƙƙinsa shi shi kaɗai ba tare da yi mishi tarayya da kowa ba wannan shine tauhidin rububiyya to shine abin da malam ta mana bayani akai to shine zai mana bayani akan manhajin da alkur'ani yake bi wajen tabbatar ma da Allah da siffansa ta rububiya na cewa shine mahalicci da kuma kaɗaitakansa wajen yin wannan din tsarin da alkur'ani ya bi manhajin alkur'ani wajen yin bayani da fitar da bayani filla-filla daki-daki akan cewa lallai tabbas duniyan nan bata samu ba sai da ya zama na akwai wadda ya samar da ita mutane ba su samu ba sai da ya zama na akwai wadda ya samar da su ga kuma tsarin da ya bi wajen tsarar wajen samar da su duk Allah ya mana bayani sannan kuma ya mana bayanin kadaitakansa wajen samar da duniya da kuma halittun da ke cikin duniya gaba daya malam yace manhajul qur'ani fi ithbati wujudil khaliqi wa wahdaniyatihi هو المنهج الذي يتمشى مع الفطر المستقيمة tsarin da alkur'ani yake bi wajen tabbatar da samuwar mahalicci da kadaitakarsa da bauta kadaitakansa wajen yin wannan aikin shine manhajin da yake tafiya tare da hankali lafiyayye wal uqulis salima da wankakkiyar hankali wazalika bi iqamatil barahini sahiha hakan kuma yana faruwa ne ta hanyar yadda qur'ani yake tabbatar da hujjoji ingantattu allati taqtani'u biha al-uqul wadda hankula za su wadatu idan suka saurari waɗannan hujjojin da Allah zai bamu a cikin alkur'ani wa tusallimu biha al-khusum sannan dukkanin masu musu ko jayayya dole su sallama ma waɗannan hujjojin amin zalika daga ciki akwai na farko shine min al-ma'lumi bi darura an al-hadith la budda lahu min muhdith abu ne sananne koda ba a babin addini ba duk wani abin da ya faru to dole akwai wanda ya farar da shi duk abin da ya samu to dole akwai wanda ya samar da shi domin asali akan komai shine babu asali kenan to in ko har aka samu abun to dole akwai wanda ya samar da shi kenan dole ne yanzu duk wanda yake da gida unguwan nan lokacin da ya zo fili ne sambal babu komai ba gini so duk wayannan gine-ginen da aka yi an samar da su ne daga babu to ashe kenan babu yadda za a yi kawai a zo a ce baka duka waɗannan gidajen kowanne miƙewa ya kawai da kansa ba zai yi ba masallacin nan a karan farko fili ne shi babu komai to tun da yanzu akwai wanda akwai masallaci to dole ku akwai wanda ya gina masallaci bai yiwuwa a ce kawai masallacin miƙewa kawai ya yi da kansa ba zai taɓa yiwuwa ba saboda haka dole ne abu ne sananne duk wani abin da ka gan shi to dole akwai wanda ya samar da shi duk wani samabban abu to dole a samu wanda ya samar da shi malam ya ce hazihi qadiyyatun daruriyatun ma'lumatun bil fitra wannan qadiyya ce da yake sananne ne a wajen kowa duk abin da aka ce al ma'lumi bid darura shine abin da yake kowa ya san shi sananne ne a gun kowa hatta lisbiyan har kananan yara kowa ya sani fa inna sabiyya law darabahu daribun inda a ce yaro na tafiya sai ya ji kawai wani ya buge shi wa huwa ghafilun la yubsiruhu a lokacin yana rafkane bai ga wanda ya buge shin ba laqala man darabani dai tambaya ce kai waye buge ni yace falau qila lahu in aka ce da shi lam yadribka ahad ba wanda ya buge ka kawai ji kai duka ya shiga jikin amma ba wanda ya taba ka malam yace lam yaqbal aqluhu an takuna darabatu hadathat min ghairi muhdith bai yiwuwa yaron nan yadda cewa dukan ta faru ne ba tare da wanda ya duka ba a ce ba wanda ya buge ka kuma ka ji zafin duka ya ce ko karamin yaro ba zai karɓi wannan ba hankalin shi ba zai ɗauki wannan ba kawai yana tafiya ya ji an gaura masa mari kuma ya ji ya ce kai waye mare ni a ce kawai marin ne kawai ka ji a fuskar kama ba wanda ya mare ka kaga hankalin shi ba zai karɓi wannan ba yawwa fa idza qila idan aka ce fulanun darabaka wane ne ya buge ka baka hatta yudraba daribuhu sai fara kuka har sai an buge wanda ya buge shi an rama masa kenan shi ba kaga yanzu ya tabbatar da cewa ɗan karamin yaro ma ya tabbatar duk abin da ya faru fa to akwai wanda ya faru da shi duk abin da ya wakana to dole akwai wanda ya yi shi walihaza qala ta'ala saboda haka ne ma Allah madaukakin sarki yake tambayan kafirai yace am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun Allah yace ka tambaye su am khuliqu min ghairi shay'in ko an halice su ne daga babu ma'ana babu wanda ya halice su ka kalli kanka kawai a ce kai karan kanka kawai haka kawai ba wanda ya halice ka ai in kana so ka gane mai yiwa kai baka san yaushe ne farkon ka ba amma ba mamaki kai aure ka haifi da ɗanka nan da yake shekara uku kai akan ga ka san shekara hudu baya baya nan kai ka sani four years back ka san bayi nan yau gashi nan shekararsa uku to ya aka yi ya zo yanzu yana nan ashe dole akwai wanda ya samar da shi daga babu ya zo ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to Allah ya ce in dai ba daga babu kuka zo ba to amhumul khaliqun ku galici kanku kai kai dai kai da ba kai galici kanka ba to ba mamaki ka ce babanka ne ya halice ka to dan kan kai halice shi kai karin kanka ka san ba kai halice danka ba kai ma ka sani ba sai amma bayani ba to in ko ba ba daga babu aka samar da ku ba ba kuma ku kuka halicci kanku ba to ya nuna dole akwai wanda ya samar da kowa dole akwai wanda ya halicci kowa malam yace wa hadha taqsimun hasib zakarahu Allah bi sighati istifhamin inkari malam yace wato wannan karkasuwa ne wanda yake hasid mai hade da togaciya an togace shi dama wato tambayan guda biyu ne ai dole ɗayan biyu ne ko dai ka ce haka kawai aka samar da kai daga babu ko kuma ka ce kai kai kanka to kowanne ba zai karɓa ba kowanne hankali ba zai ɗauka ba shi yasa ya ce malam ya ce Allah ya kawo shi ne a bisa sigan istifhami inkari tambaya ce amma haɗa da inkari tambaya ce haɗa da inkari ka san abun ba haka ba ne amma sai ka kawo shi ma'ana yadda wato a takadirin zancen yake shine ne ba daga babu aka samar da ku ba sannan kuma ba ku kuka halicci kanku ba bi ma'ana ba babu ne ya samar da ku ba don babu ba ya samar da komai sai babu ba kuma kuka halicci kanku ba to sai Allah ya kawo shi a bisa babi na istifami don tsarin ƙur'ani na a gurza kwakwalwar mutum a gwada basiranka muna fahimta ko a gwada wayonka yi mana bayani wa ya halicce ka a'a daga babu haka kawai ka samu kanka kawai ba wanda ya halice ka ko kuma kai kai kanka amsan dai ma'ana dole dai amsan zaka ce duka babu wannan to in ko babu to ya nuna akwai wanda ya halice ka kenan shine Allah subhanahu wataala malam yace li yubayyana anna hadhihi almuqaddamati ma'lumatun bid-darura saboda Allah yayi bayanin cewa waɗannan abubuwan da Allah ya gabatar mana abu ne sananne dole ne kowa ya san su wayannan abubuwan da suke da aka suke ta bujirwa suke ta wakana la yumkinu jahaduha bai yiwa mutum yayi jayayya ya ƙulu Allah yana cewa am khuliqu min ghairi shay'in ai am ai min ghairi khaliqin khalaqahu kawai haka mutane aka halice su ba tare da mahalici ba am hum khalaqu anfusahum ko su suka halici kawunan su wakilal amrayni batil malam yace duka waɗannan guda biyun bata ce ƙarya ce ba wanda zai ce an samar da shi ne babu ne ya samar da shi babu kuma wanda zai ce shi ya halicci kansa fata'ayyana lahum an fata'ayyana anna lahum khaliqan khalaqahum to ashe daga nan zamu fahimci ko ashe ba suna da wani mahalicci wanda ya halicce su dole akwai wanda ya halicce su wa huwa Allahu subhanahu shine Allah madaukakin sarki laisa hunaka khaliqun ghayruhu babu wani mahalicci kuma bayan Allah ba wani mahalicci kuma bayan Allah ƙwala ta'ala Allah yana cewa haza khalqullah Allah ya ce wannan halittan Allah ne kamar yadda a suratul luqman da Allah ya bayani ya ce khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha Allah ya ce Allah shine ya halicci sammai ya tsai da su cak ba tare da gwafa ba ga sunan kuna ganin su wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum Allah shi ya jefa ya wurga wato duwatsu turakai domin su kafe ƙasa ta tsaya cak kar ta dinga rawa da ku wa batsa fiha min kulli dabba Allah shi ya watsa dukkan nau'ukan halittu a bayan ƙasa yace wa anzalna minas sama'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin bahij ko min kulli zawjin karim Allah yace a mu ne muka saukar da ruwa daga sama sai muka tsirar da kowane nau'i na kayan itace mai banƙaye mai burgewa sai Allah ya ce haza khalqullah wannan halittan Allah ne sama da ƙasa da saukar da ruwa da tsirar da tsiro aikin Allah ne halittan Allah ne sai Allah ya ce to fa'aruni ma za khalaqal ladina min dunihi waɗanda kuke kiran su koma bayan Allah su kuma ku nuna mun me suka yi me suka halitta sama ko ƙasa saukar da ruwa ko tsirar da abinci wanne ɗaya suka yi faruni ma za khalaqa alladhina min duni Allah ya ce bali zalimuna fi dalalin mubin azzalimai kawai suna cin bata ne kuma batar ma mabayyaniya sannan Allah yana cewa qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ardi Allah ya ce ka tambaye su ka ce da su ina ababen bautan ku da kuke kiransu kuma bayan Allah mana ku nuna mun me suka halitta a bayan ƙasa me suka halitta a bayan ƙasa am lahum shirkun fi samawat ko suna da tarayya suna da hannun jari a halittar sama suna da shiya a halittar sama da Allah yi a kasafa babu shi am lahum shirkun fi samawat am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min sannan Allah ta'ala yana cewa am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alaihim qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar Allah yace am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhi Allah yace ko sun sanya ma Allah ababen tarayya ne wanda waɗannan ababen tarayyar sun yi halitta irin halittan Allah sai halittun suka rikice musu suka kasa gane wanne ne na Allah wanne ne na waɗannan ababen tarayyar da suka yi wa Allah ma'ana shine waɗanda kuke kira koma bayan Allah ɗin nan kan akwai wani abin da suka halitta ne a sama da ƙasa har yasa kuka rikice kuka kasa gane wanne ne na Allah wanne ne nasu Allah ya ce ina qulillahu khaliqu kulli shay ce da su Allah shine kadai mahalicin komai da komai ba wanda ya halicci wani abu in ba Allah ba wa huwa al-wahidul qahhar Allah shine makadaici shine marinjayi sannan Allah yana cewa innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wala wujta ma'ula Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane duriba mathalu fastami'ula Allah ya ce ga wani misali nan an buga Allah ya ce kowa ya saurari wannan misalin misali ne daga wajen Allah kaga ko ai babban misali ne Allah ya ce innal ladhina tad'una min dunillah lallai waɗanda kuke kiran su koma bayan Allah nan Allah ya ce ga wani kalubale lan yakhluqu dhubaban ba za su taɓa iya halittar koda kuda ba kaga sai Allah ya kawo lan harfun nafiyin wa nasbin allati tufidu abadiyya anan tana nufin har abada ba za a taɓa samun wani a cikinsu da zai iya halittar kuda ba Allah ya ce kai wala wujta ma'ulahu koda dukansu za su haɗu a ɗauko duk wani wanda aka taɓa bauta masa koma bayan Allah tun daga zamanin gumakan annabi Nuhu har zuwa na ƙarshe da masu bautan gumaka da masu bautan rana da wata da masu bautan waliyai da shegunai da duka a zo a haɗu kowa ya kawo abin bautansa kuma bayan Allah Allah ya ce su zo su haɗu su halici kuda Allah ya ce wallahi ba za su iya ba ba za su iya ba eh Allah ya ce ba ma nan ba wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu inda kuda zai lakaci wani abu daga wajensu Allah ya ce ba su isa su kwace ba mun gane ku kana cikin shan mangoronka ko kana shan madaranka sai kuda ya zo ya lakata duk rowanka dai wannan kan ya ci banza yawa in kai ne na hana sarkin rowa wannan dai kan dai ka san ya ci banza ba kai saka bisha kwace ba Allah ya ce da'ufa talibu wal matlub to in dai haka siffofin su yake to da wanda yake nema din da waɗanda ake nema a wajensu duka sun yi rauni da sun yi rauni din bawa baya tsaye da bawa sai dai su yi rungume ne mu faɗi in dai ka rike bawa kuma bayan Allah to lai rungume ne mu faɗi za ku yi yadda ka gaba wuce dai ce maka yaro baya ɗaukan yaro sai dai a rungume ne mu faɗi to wallahi haka yake bawa baya kula da bawa sai dai su yi rungume ne mu faɗi eh Allah yana cewa wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun Allah ya ce waɗanda kuke kiran su kuma bayan Allah ba sa iya halittan komai su kan ma halittan su akai su kansu halittarsu aka yi su ba su iya halittar komai sai dai a halice su wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa afa man yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkaru Allah ya ce yanzu wanda yake halitta don Allah ya yi ɗaya da wanda baya halitta don me ba za ku hankalta ba wanda baya halittan komai to ya za a yi ya zama daidai da wanda yake halitta shi wannan komai bai iya halittawa ba shi kuma Allah shi ne mahalicin komai to ya za su zama ɗaya afa man ya hulku kamar la ya hulku ai duk wanda baya halitta to wannan wani quality ne da ya disqualifying ɗinsa ne ya zama Allah in dai baya halitta to ya faɗi daga zama Allah ya faɗi malam yace wa ma'a hadha tahaddil mutakallir lam yad'a ahadun annahu khalaqa shay'a duk da wannan tahaddin da Allah yayi babu wani mutum da ya taba iddiyayin cewa shi ya halicci wani abu babu wala mujarrada da'awa ko da mujarradin wato korafi kawai yayi da'awa fadlan an ithbati dalika ballantana yace ya tabbatar da hakan fata'ayyana anna Allah subhanahu huwa al-khaliqu wahdahu la sharika la wannan sai nuna cewa ashe babu shakka Allah madaukakin sarki shine mahalicin kowa da komai shi kadai ba abokin tarayya yace abu na biyu manhaji na biyu da Qur'ani bi wajen tabbatar da kadaitakar Allah da halitta shine imtizamu intizamu amril alami kullihi wa ihkami yadda tsarin duniya da al'amuran duniya suke tafiya a bisa tsari wannan ya nuna aikin Allah ne don inda wani ne yake wannan aikin ba Allah ba to dole watan wata rana a samu matsala da dole wata rana sai an zo a yanzu misali nefa da suke kawo ta zai zama watakila sun sa a tsarinsu karfe goma na dare za mu kawo wuta mu ɗauke shi karfe goma na safe misali dole sai an samu ranar da wutan goma daren nan sai ya kai sha biyu kafin a kawo sannan dole sai an samu wani ranar da za a samu matsala tsaiko a ɗauke wutar da karfe takwas kafin a je goma kaga an zaftare awa biyu kafin a kawo wutar an zaftare awa biyu lokacin ɗaukewa amma tsarin Allah tun da kaga ba a taɓa samun ran da aka ce dare ya yi jinkirin zuwa ba ko kuma wuni dare ya ya kamata a ce yanzu dare ya tafi wuni ya yi jinkirin zuwa Allah ma cewa yi yunshin lailan nahara ya ɗulubuhu hasisan dare da wuni yadda ka san wannan na bin wannan da gudu ne yi sauri ka wuce yanzu haka suke tafiya haka suke tafiya ba ran da za a ce wai ga rana nan ta yi jinkiri ko ga nan dare ya yi jinkiri amma inda ɗan adam ke gudanar da wannan al'amarin to an dinga samun matsala kenan an yi ta samun matsala kenan eh ka kalla yanzu ranar litin da Allah ya halice ta annabi adam ma zuwa yayin ganta eh shi yasa annabi nuhu ma zuwa yayin gansu ka kalli jima annabi nuhu amma shi da kai shi yake faɗa wa mutanensa ko alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqan wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja kaga Allah yace annabi nu yake ce da su ba ku ga yanda Allah ya halici sammai guda bakwai ɗaya akan ɗaya ba waje alil kamara fi hinna nuran ya sanya wata a cikin wannan samman tana haskawa waje alil shamsa siraja ya sanya rana ta zama fitila kaga ashe shi ma karan kanshi zuwa ya ga rana da wuta suna kai komo amma zaka zo yanzu ka sanya sola tana zuka daga zafin rana bayan shekara ɗaya biyu uku sai ka fara tunanin canza panel tunanin canza batir tunanin canza kaza me suka yi sun tashi a aiki saboda wannan aikin ɗan adam ne wannan aikin ɗan adam ne kalli sama yadda ka ganta nan kalli shi kanshi annabi nuhu yana ce alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa saman yazo ya same ta tana nan duk jimawa da ta yin nan yanzu ka kalli rufin masallacin nan an sa mishi pop an yi kaza an yi kaza nan da shekara biyar sai ka ji ana maganan cewa waje kaza yana yoyo ya kamata a toshe shi wannan saboda aikin dan adam ne amma kaga aikin Allah da ya halitta sama sai ce a ai matara fi khalqir rahmani min tafawut halittan Allah da yayi ba za ka taba ganin matsala ba ba za ka taba ganin inda aka yi gyara ba wai ka ga an ajiye wani abu a inda bai dace ba to sai dai aikin dan adam sai dai aikin dan adam yanzu duk yadda aka tsaya aka kyautata ginin masallacin nan akwai architecture da watakila in ya zo sai kalli wani window sai ce kai da ba sa window a nan wajen ba zai yi gyara amma wane ne ya taba kallon sama ya ce ga inda ya kamata a gyara nan duk yahudancin mutum haka zai kalli saman nan kuma ta zama masa aya wane ne ya taba kallon halittar dan adam ya ce ga waje kaza ya kamata a canza masa tsari ka kalli halittar ka kawai me a jikinka kake ganin an ajiye shi a inda bai dace ba menene kalli idonka yanzu idan aka cire shi a inda yake yanzu a ina za a sashi ɗaya a goshi ɗaya a ƙiya ko a tsakiyar kai kaga komai za ka dole ka yadda cewa komai ya ajiye shi a inda ya dace dole ka yadda kalli hancinka yanzu yadda aka yi maka shi yanzu aka ɗage shi daga nan ina za ka shi a juya shi kalli sama hancinka yana kallon sama ya za ka yi ɗan iska kaɗan an yi baka isa fita waje ba ballantana a ce ana ruwan sama saboda haka ashe kenan kaga wannan na nuna mana lallai tabbas tun da kaga komai kuma yadda za ka fahimci wani abu ɗaya shine yanzu idan ɗan adam ne yake halitta duk abin da ɗan adam ya yi idan misali kamfanin wayan nan a ce wannan shine bugunsu na farko da suka yi to idan suka sayar da wannan ya kare za su sake buga wani to za su sanya musu wasu features da ba su samu wannan ba ishara ce izuwa ga cewa a daidai lokacin da suka yi wannan menene basirarsu ba ta kai ba to bayan sun yi wannan kuma sai suka kara basira yanzu za su kara hakanan in za su sake fitar da wata za su sake fitar da wata to inda dan adam ke halittar mutane da kowane generation kaga siffansu daban da kana ganin yaro zaka gane wannan dan 2010 zuwa bayan kana ganin wannan zaka gane wannan dan 2000 kaza ne zuwa bayan din kowane sabbin bugu in za a yi to za a samu sabon feature da babu a waɗancan kowane sabbin bugu amma kaga inda zaka ga yau shekaran ka 50 in aka tashi haifar maka yaro sai kaga irin ku daya siffan ku daya komai naka komai naka shine dai a jikin shi har ma ka zama kuna kama da shi to inda wani ne ke halitta da kowane generation sai an fidda sababbi kowane generation a baka ga bature ba mai kera mota da ya kera mota ya ga motan ta yi kyau ce wannan ita ce kawai end of discussion kawai an je karshen zance ba haka aka yi ba amma da ya gama ta kuma sai ya gane basiran safari yanzu ba ta kare ba sai ce kuma akwai discussion continue bayan zancen ya je karshe to yanzu an ci gaba da zancen saboda haka kaga wannan na nuna mana bambancin cewa bambancin tsakanin Allah da kuma me da kuma mutane Allah ya sa muna ganewa malam yace adallu dalilin ala anna mudabbirahu ilahun wahid wa huwa rabbun wahidun la sharika lahu wala munasi' wannan shine mafi girman dalili da zai nuna maka cewa mai jujjuya duniyan nan shine ubangiji daya kuma shine ubangiji makadaicin da bai da abokin tarayya kuma ba mai jayayya ba mai musu akan haka qala ta'ala Allah yana cewa mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ila Allah ya ce Allah bai riki da ba ma'ana Allah bashi da da wama kana ma'ahu min ilahin sannan babu wani abokin tarayya da yake tare da Allah Allah bayi da ɗa bayi da kuma wani abokin tarayya idan in ko da a ce akwai wani abokin tarayya tare da Allah la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowani mahalicci ya kwashi halittansa kowani Allah inda Allah biyu ne to kowani Allah sai ce tsarin da zai sa manashi bayin daban da na wancan Allah ya ce sannan kuma kai wala ala ba'dhum ala ba'dun ba za a zauna lafiya ba sai ɗaya ya nemi da na ɗaya dole ɗaya ya nemi da na ɗaya a Kano ma da aka samu sarki biyu ake rigima ballantana a duniya ce akwai Allah biyu kaga ai ba zai yi ba to kowane sarki in ya fito da fadawansa da alkyabbansa da rawaninsa yana jin shi shine dai sarkin to ya za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba to ballantana har a iso matakin da za a zo a ce wai an samu Allah biyu kuma kana tsammanin wai duniya ta zauna lafiya malam ba zai yi ba fa ba zai yi ba eh kaga da a ce Allah biyu ne a sama na farko dai Allah ya ce inda a ce akwai wani Allah kuma bayan Allah ba zai zauna a ƙasa shi ma sama zai ai qul law kana ma'ahu alihatun kama taquluna idan labtaghaw ila dhil arshi sabila Allah ya ce ka ce musu inda akwai wani abun bauta tare da Allah kamar yadda kuke faɗi da ya nemi yadda zai haura sama shi ba ba zai tsaya a ƙasa ba shi ba sama zai ce da haura to in ko aka sama Allah biyu law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da sama da kasan sun wargaje mm. saboda haka ana zaune kawai sai dai ku ji ana rigima a sama ana dambe din ba da zauna lafiya ba shine la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd da kowane Allah zai kwashi halittar sai ce to shi ga in wannan ya ce ai salloli guda biyar ce to ni nawo bayan goma za su yi wannan ce to ni nawa bayin biyu za su yi to amma tun da kaga tsarin guda ɗaya ne tsarin ɗaya ne illa iyaka kawai a samu musulmi da kafiri amma in dai za ka sallama to tsari ɗaya ne yadda za a yi sallah biyar a najeriya haka za a yi biyar a saudi arabia haka za a yi biyar a china to wannan ya nuna maka wallahi mahalicin duniya shi kaɗai ne shi ɗaya ne fal ilahul haq labudda an ya kuna khalikan fa'ila malam ya ce wato abin bauta na gaskiya dole ya zama mahalicci ne shi mai gudanar da halittansa falauka na ma'ahu ilahun akar inda a ce ma'ahu subhanahu ilahun akar inda a ce tare da Allah mai tsarki da ɗaukaka akwai wani abin bauta wisharikuhu fi mulkihi ta'ala ta'ala Allahu an zalika inda akwai wani abin bauta da zai yi tarayya da Allah wajen mulkinsa Allah ya ɗaukaka gabarin haka lakana lahu khalqun wa fi'lun da shi ma ya zama yana da halittansa da kuma yana da ayyukansa da yake gudanarwa wa hina idhin a wannan lokacin malam yace fala yarda shirkatal ilahi al-akhar ma'ahu ba zai yadda wani Allah yayi tarayya da shi ba ba zai taɓa yadda ba bal in qadara ala qahri sharikihi wa tafarrada bil mulki al ilahi wal ilahiyati dunahu fa'al malam yace kai inda ma a ce yana da daman da zai danne dayan ya zamana shi kadai ne mai mulkin da ya aikata haka da yayi haka wa in lam yaqdir ala zalika in ko ba zai iya haka ba in farada bi nasibihi fil mulki wal khalq to sai ya kwashe kasansa na mulki da halittansa shine wancan aya idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd kama yanfaridu muluku dunya ba'dhum an mulki an ba'd mulkihi kamar yadda a wasu daga cikin masu mulkin duniya suke kadaitaka akan wato wani bangare na mulkinsu fa yahsilu linqisam wato a sai an ba'din bi mulkihi ko kama yanfaridu muluki dunya muluku dunya ba'dhum an ba'din bi mulkihi kamar yadda sarakunan duniya wasu daga cikinsu ke yunkuri da fatar wato su danna wasu sai ya zamana shi yayi amfani da mulkinsa ya kadaitu shi shi kadai shine mai mulkin fa yahsulu linqisam daga nan kuma sai a samu rabuwan kai sai a samu rabuwan kai e shine abin da malam yake faɗi kai ka ce malam fauzan ɗan kano ne wannan shi zai nuna mana yadda asalin zahirin abin yake eh kowane sarki a cikinsu yunkurin ya zama shi shi kadai ne sarkin wannan shi ya raba kanin gida biyu haka ne ko baka ba wannan shi ya raba ta gida biyu kowa a tunaninsa shi shi ne sarki to inda a ce akwai wani Allah koma bayan Allah suna tare da yadda Kano ta rabu biyu haka duniya za ta rabu biyu haka duniya za ta kasu gida biyu kowa yana jin shi sarki ne kowa yana jin shi mai mulki ne Allah kiyaye malam yace to fala budda min ahadi thalathati umuri dole ɗaya cikin al'amura guda uku fa ya faru dole ɗaya zai faru na farko yace imma an yaqhara ahaduhuma al-akhar wa yanfarida bil mulki dunahu ko ɗaya ya danna ɗaya ya zama shine mai mulki shi kadai banda ɗayan na biyu wa imma an yanfari da kullu wahidin minhuma anil akhar bi mulkihi wa khalqihi fa yahsilu linqisam ko kuma ya zamana kowanne daga cikin su ya ja halittun sa gefe kaga an rabu biyu ke an rabu na uku wa imma an yakuna tahta malikin wahidin ko kuma ya zama dukan su suna karkashin mai mulki guda daya ya tasarrafu fihi ma kaifa yasha yana jujjuya su irin yadda ya ga dama yana tasallufi a kansu yadda ya ga dama fa yakunu huwal ilahul haqq wa hum abiduhu sai ya zama shine mahalicin gaskiya kuma sauran kuma sai su zama sune sune bayinsa yace wa hadha huwal waqi wannan na karshen kuma shine kowa na karkashin ko Allah ne Allah shine kadai yake saman kowa shine mahalicin kowa kowa kuma bawan Allah ne fa'innahu lam ya sulfi la'alimin kisamun wala khalal domin ai duniya ba ta rabu biyu ba ba a samu rabuwa a duniya ba min ma ya dullu ala annan mudabbirahu wahid wannan ke nuna ashe lallai mai jujjuya duniyan nan mai kula da duniyan nan Allah ɗaya ne ce za ake tafiya akan tsari ɗaya lamuna zai alahu ba wanda yake jayayya da shi ba wanda yake musu da shi wa anna malikahu wahidun la sharika la kuma cewa mai mulkin duniyan nan Allah guda ɗaya ne ba shi da abokin tarayya to kaga wannan shine manhaji na biyu da alkur'ani yake bi wajen tabbatar da kaɗaitakan Allah da halitta shi kaɗai da kuma yadda da cewa Allah subhanahu wata'ala shine kaɗai mahalicci Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته